أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فاضوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأقطاب الشك السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشب الإلباس الشيخ السيد إبراهيم إياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مدار وصية من الله والله أليم والله أليم عليم muna ci gaba da magana akan matsala da ta shafi sha'anin rabon gado inda muke muka kwana inda Allah zai ma aiki shi gaba da yi mana bayani yadda tsarin rabon gado ita kamar yadda muka fara magana a jiya cewa rabon gado Allah ne ya tsaya wajen rabawa da kanshi da Allah ya ci gaba da cewa wa lakum nisfu ma taraka azwajukum kuna da rabon abinda matayen ku suka bari idan mutum yana da mata sai ta rasu to abinda ta bari na dukiyarta rabi ne nashi amma da sharadin illam yakullahu illam yakullahunna waladun idan matan ba su da ɗa idan mace ta mutu ta bar mijinta ya zamanto ba ta da ɗa daga wannan mijin ko daga wani mijin yawa ba ta da ɗa da wannan mijin ko wani mijin to ko ma wa ta bari in dai ba ɗa bane to mijin nan sai an bashi ɗaya cikin kaso rabi cikin dukiyar da ta bari ko nawa ta bari in ta bar miliyan ɗari sai an bashi miliyan hamsin kowa ta bari kuwa in yaso sauran waɗanda za a ba bayan shi a ba su amma rabin dukiyarsa shine abin da za a baiwa ainihin mijinta fa in kana lahunna waladun idan ko suna da ainihin ƴaƴaye su matayen da suka mutu suka bar mijinsu in suna da ƴaƴaye falakumur rubu to kuna da ɗaya cikin hudu ne mimma tarakna na daga abin da suka bari na dukiya min badi wasiyatin bayan wasiya yusi na biha wanda suka yi wasiya da ita audainin ko kuma bashi wato Allah subhanahu wataala yana yana dada maimaita maganar wasiya nan da maganar bashi dan shi abin da ya shafi bashi ma idan bashi zai zai cinye dukkan abin da mamaci ya bari to magada fa ba su da komai bal idan ma ana buƙatar ƙarin wani abu don a biya wannan bashin to wajibi ne su ɗauko a nasu su cika don a biya wannan bashin yawa ita ko wasiya ita ko wasiya za a iya bada za a bada idan bata wuce ɗaya cikin ɗaya cikin ukun dukiya ba ne amma shi bashi in ma bashi zai cinye dukkan abin da mamaci ya bari wajibi ne a biya abin da mamaci ya bari na bashi sannan bayan nan idan ya zamanto an biya bashi to sai kuma abin da zai biyo baya na daga abin da ya shafi maganar gado din wasiya da bashi su ake fara gabatarwa isa dai in Allah ya magana sai ya ce ba da wasiyatin yusi biha audain ko tusu na biya audain haka ne zaka je na yawan fada bayan wasiyar da kuka yi ko kuma bashi bayan wasiya ko bashi domin me saboda bashi wani abu ne wanda kamar yadda kullum muke fada yake wahalar da mamata a lahira bashi wani abu ne wanda yake wahalar da mamata a lahira shi sa Allah subhanahu wataala yake yawan magana shi kai hatta kai mun zanin annabi yakan kin yin sallah ga wanda ya mutu ana bin shi bashi gashi musulmi gashi komai amma annabi ya ki mai sallah saboda ya mutu ana bin shi bashi to daga misali ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to wanda ake bin shi bashi in ya mutu baya da mai biya mai to musulunci ke biya mai nauyin yana kan shugaba sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ne to wannan shi ne dalilin zaka dana ka maimaita maganan bashi din nan wa ulhika bil waladi fi zalika waladul ibn bil ijma'i da aka ce idan mata suka rasu suka bar ma suka bar mazajensu za a ba su rabin dukiya idan kuma matan suna da yaya za a ba su ɗaya cikin hudu za ka ce to ba ɗa ne kawai ke da wannan alfarman ba a'a ɗan ɗa ma zai iya shiga cikin wannan alfarman ɗan ɗa zai iya shiga ko ba zai iya shiga ba ɗan ɗa ma shi ma haka yake ya zama to ba ta da ainihin ba samu ɗa ba sai ɗan ɗa to ɗan ɗa yana zama a matsayin ɗa saboda shi ma zai kange miji gaba da cin nusufi zuwa ga ainihin rubuyi. Wala hunna, ya tabbata gare su ai zaujat su ne mataye, ta'addar na sun lissafta sun zama suna da yawa aula ko ko ba su da yawa, saboda ita mace miji ɗaya kawai take aure. Shi ko namiji zai iya auren mata biyu, zai iya auren mata uku, zai iya aure har mata hudu. To idan namiji ya zamanto a ya rasu ya bar mata, shi ne ce wala hunna ai zaujat ya tabbata ga mata da miji ya rasu ya basu ta'addanna suna da yawa ne aula ko ko ita kadai ce yawa ba ba a lura da yawan su ko rashin yawan su su mata da aka mutu aka bari bal ana lura da shi mijin bayan rasuwa wa ya bari to saboda haka ya tabbata ga mataye da miji ya rasu ya bar su arrubu ɗaya a cikin hudun dukiyarsa idan ya mutu ya bar dubu ɗari to za a baiwa matar shi naira dubu ashirin da biyar ko ko matan shi za a ba su naira dubu ashirin da biyar ko da sun kai su hudu su kuma naira dubu ashirin da biyar din nan sai su rarraba na'am in lam yakul lakum waladun amma idan kuma mazajen ba ku da yaya in ya zama to kuma mazajen ba ku da yaya to shine za a baiwa matan ku ɗaya cikin hudun dukiyanku fa in kana lakum waladun idan ko kuna da yaya ya zama to kun mutu kun bar ƴaƴa ku mazajen min hunna na daga waɗannan matan naku ne aw min gairi inna ko ko wasu matan ne da kuka aura kuka aiki ƴaƴaye kafin ku auri waɗannan to in dai kun mutu kuna da ƴaƴa falahunna sumunu to matan ku suna da ɗaya cikin takwas ne mimma taraktum na daga abin da kuka bari suna da ɗaya cikin takwas ne daga abin da kuka bari in ba da wasiyatin bayan wasiya su suna biya da kuka yi wasiya da ita au dainin ko kuma bashi da kuka musu ana bin ku wai kana rajulun idan ko ya kasance mai yin gadon wani namiji ne yurasu wanda za a gada kalalatan ya zama to bai da ɗa bai da uba shine kalala idan aka ce kalala shine mutumin da ya mutu bai da uba mana baban shi ya riga shi rasuwa bai haihu ba bai da ƴaƴa Allahumma bai da ƴaƴa Allahumma koda yana da wasu sauran ƴan uwa to wannan da shi ake ce makalala ya mutu bai da uba bai da ɗa shine la walada lahu wala walida bai da ɗa kuma bai da baba huwa tafsirul kalala shine ma'anar fassaran kalala a imra'atun ko kuma mace ce wacce za a gada ita ma tura su kalalata ya zama to za a gade ta ta mutu ba ta da uba kuma ba ta da ɗa walahu awil maurusu kalalatan to shi kuma wannan da ya rasu za a gaje shi wanda bai da uba din nan bai da ɗa akun yana da ɗan uwa au ukutun ko kuma yana da ƴar uwa mace min ummin wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya وقرأ به ابن مسعود ابن مسعود anan ya karanta da cewa walahu akun aw ukhtun min ummik saboda sai malaman tafsiri suka yi amfani da wannan kira'ar wajen yin wannan wajen fassara wannan aya din na'am to wanda ya mutu bai da da bai da baba ko wacce ta mutu ba ta da da ba ta da baba sune dai kalala ko to fali to amma suna da yan uwa suna da yan uwa to fali kulli wahidin minhum sudusu yan uwansa kowanne ɗaya daga cikin yan uwansa yana da ɗaya cikin shidan dukiyar abin da ya bari min ma taraka daga abin da ya bari fa in kanu idan ko sun kasance ayil ikhwatu ainihin su yan uwan sun zamanto awil wal akhwatu ko ko yan uwan shi mata min al'ummi wanda suke uwa ɗaya sun kasance aksar min zalika sun fi ɗaya Mana idan guda ɗaya ne bari shi da yake da shi cikin dukiyarsa amma idan sun fi ɗaya shine aka sar min zalika ma'ana min wayi da sun fi ɗaya sun kai kaman biyu ko uku su ƴan wannan shi kenan to fa mu shuraka fi thuluthi za za su tarayya a cikin uku da ɗaya cikin uku dukiyar shi ne idan ɗaya ne kawai dan uwan za a bashi ɗaya cikin shida ne idan sun kai biyu ko sun fi biyu to za a raba dukiyar uku ne sai a ba su ɗaya sai su kacaccala ai to su ƴan uwan kenan yastawi fihi zakaruhum wa unsahum da maza da mata daidai za su raba a wannan halin maza su da mata daidai za su raba shi ma min badi wasiyatin ba bayan wasiya ne fa yusi biha wanda yayi wasiya da ita au dainin ko bashi gaira mudarin amma fa ba yana mai cutar da magadan shi ba banda wasiyar da mutum yayi dan ya cutar da magadan shi ya zama to yayi wasiya baya son su gaje shi sai zama to yayi wasiya da dukiyar yanda ba za su samu komai ba to banda irin wannan wasiyar in ta zama to haka ba za a zartar da wasiya ba za a duba ne sai a dauki ɗaya cikin ukun dukiyar shi da shine za a za a za a biya wannan wasiyar da yayi yau to shine ma'ana gairan gairan mudkhil gairan mudkhilin dararan ba mai shigar da cuta ba alal warasati bisa ga magadan shi wasiyatan wannan fa wasiya ne yusikum Allah wasiyatan Allah ya nemi ku wasiya wasiya min Allah daga wajen Allah wallahu shi Allah alimun masani ne bima dabbarahu da abin da ya tsara shi da kalkihi ga halittarsa min alfara'id na abin da ya shafi sha'anin gado alimun mai jinkiri ne bi ta'khir al-uquba da jinkirta uquba amman khalafahu bisa wanda ya saba mai na'am wa khassatu sunnatu bi tawrisi man zukira amma fa sunna ta keɓance ta hanyar ba da gado ga waɗanda aka lissafa ɗin nan a baya to sunna ta keɓanta wasu fa ta ce ba za a ba su gado ba ko da suna cikin magadan saboda wani dalili yawa mimman laisa fihi mani'un ga wanda babu wani abin da zai hana a bashi gado akwai mai gadon da ya cancanci gado amma wani abu zai bujiro wanda zai hana a bashi wannan gado din kamar me min katilin kamar kashewa duk wanda ya kashe wanda zai gada ba zai gaje shi ba da ne ya kashe uban shi dan ya gado ba zai gadan ba uba mata ce ta kashe miji tare ta gado ba za ta gadan ba miji ya kashe mata shi dan ya gado ba zai gadan ba duk dai wanda ya kashe magajin shi don ya gaje shi ba zai gadon ba a wiki lafi dinin ko sabanin addini babu gado tsakanin waɗanda addinan suka saba wannan musulmi ne wannan kirista ne uba ne ya mutu yana da 'ya'ya kiristoci ba za su gaje shi ba yawa babu gado tsakanin sabanin addini aurikin ko bauta ko bauta bawa baya gado ilka ayil ahkamu waɗannan hukunce hukuncen almazakura waɗanda muka ambata min amril yatama na daga al'amarin maraya ma min amril yatama na daga al'amarin marayu wa ma ba da huda abinda diye zo a baya hududillahi dokokin Allah ne shara'ihu shari'oyin Allah ne allati haddaha wanda ya iyakance ta li ibadihi ga bayinsa li ya'malu biha domin su yi aiki da ita wala wala ya ataduha kar kuma su ketare wannan dokar da Allah ya aje musu an karanta kuwa amma karanta ma tilka
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين تلك حدود الله ومن تلك حدود الله ومن يدع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم من يأتي الله ورسوله ويتأتى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين Allah ce tilka waɗannan dokoki waɗannan al'akamu hukunce-hukuncen nan almazakurat wadda muke ta ambato min amril yatama na daga al'amarin marayu wa ma ba da huda abin da ya zo a bayan shi na waɗannan hukunce-hukunce hududun layi dokokin Allah ne shara'i'uhu shari'o'in Allah ne allati haddaha wadda ya iyakance ta li ibadihi ga bayinsa bi ya amalu bi hadan su aiki da ita wala dan su aiki da ita wala ya sadu haka su ketare ta amman yadi Allah duk wanda ya bi Allah wa rasulahu ya bi manzansa shi ma hakama bi cikin abin da ya hukunci da shi nudkhilhu za mu shigar da shi jannatin aljannoni a wata kira'a ko ko yudkhilhu ko a kira'a da ka karanta ko ko nudkhilhu za mu shigar da shi jannatin aljannoni ta jarimin tafi al'anharu wanda ainihin ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinta. Khalidina suna ababen ƙaddara ma dawwama fiya a cikinta, wa zalika alfawzul azim wa zalika, kaga wancan Allah ya baka aljanna ka shiga ka samu ni'imomi ka samu ƙorama tana gudana a tsakaninta, alfawzul azim shine rabo mai girma. Wa man ya'si Allah duk ko wanda ya saba mawa Allah, wa rasulahu ya saba mawa manzon Allah. wa ya ta'adda hududahu ya ƙetare iyakokin Allah, nudkhilhu ko yudkhilhu. Nudkhilhu za mu shigar da shi shi ma bil wajhaini zaka karanta da nunin ko da ta'un ko da ya'un ko da nunin ko da ya'un za mu shigar da shi naran wuta khalidan yana abin kaddara madawama fiha a cikin ta walahu ya tabbata gare shi fiha a cikin wutan nan azabun azaba muhinun mai wulakantarwa su ihanati shine azaba mai wulakantarwa
واللاتي يعتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله يتبعن سبيلا
واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللاتي وننندع ياتين الفاحشة سكي زي كيموا الفاشايتة الزنا زنا من نسائكم نجتكم ما تاينكو فاستشهدوا تو كفى حجة عليهن كفى شيدا fastashidu ku kafa shaida alaihinna akan su arba'atan mutum a hudu minkum daga cikin ku ar-rajulu mutum idan da'a idan ya da'awa alamra'atihi akan matar shi az-zina ya da'awa zina to fala budda ba makawa an yi kima ya tsayar da arba'atan mutum hudu minar rijali na daga mazaci al-musulmi na kuma musulmai al-uduli adalai yashhaduna fi shaida annahum cewa su shahidu sun ga zakarar rajul shi zakarin namijin yadkhulu ya yana shiga fi farjin mar'ati a farjin macen kalmir wadi fil mukhalati kaman mishi a cikin tandu kaga wannan aikin babba ne to shaidar zana kenan fa in shahidu alaihi in suka shaida akan su suka tabbatar da haka fa amsikuhunna ihbasuhunna ku tsare waɗannan matayen a gida wanda shine hukuncin musulunci na farko ku tsare su filbi wuta a cikin gidaje wamna uhunna min min mukhalaqatin nas ku hana su yin mu'amala da mutane haza wannan huwa haddu zina shine haddu zina fi bidayatil islami a farkon musulunci kunna sun kasance yuhubbasna ana tsare su wala yakhtalizna ba sa cuɗanye bin nasi da mutane shine hukunci a farkon musulunci za a tsare mace a cikin gida sai dai a kai mata kawai duk abin da an take bukata na abinci da sauransu a cikin gida a tsaye ta fahun al mautu mala'ikatul mautu hal mala'iku mutuwa zo su dauki ranta tana cikin gida ba ta sake fita ba au ila koko har zuwa an yaji Allahu lahunna sabila Allah subhanahu wataala ya sanya musu wata hanya wata mafita ba wannan din ba dariƙan ita ce wata hanya ila al-khuruji da na fita min har daga wannan hukuncin ko daga cikin gidajen da aka tsare su haza wannan hukuncin fi bidayatul islami a farkon musulunci ne falamma shara Allahu aljalda yayin da lokacin da Allah ya hukunta bulala qala rasul sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qarja Allah qarja Allahu lahunna sabilan Allah ya sanya musu mafita albikru bil bikri budurwa da saurayi jaldu mi'atin bulala dari wata gribu amin da bakuntarwa shekara guda shi namijin za a kai shi wani gari a tsare shi har shekara ɗaya. Wal musanatu alaiha harajmu ita kuma musana wadda ta taɓa yin aure ba sai lalle tana da auren ba kawai kifa ne. Wa fil hadis ya zo a cikin hadisi lamma bayyana al-hadd lokacin da annabi ya bayyana wannan haddi ko lokacin da Allah ya bayyana wannan haddi kala sai annabi ya ce khuzu anni ku karbi wannan bayanin daga gare ni khuzu anni ku karbi wannan bayanin daga gare ni karja Allahu lahunna sabila Allah ya sanya musu tafarki din Allah ya ba su hanya ga hanyar da za a bi yanzu ba wancan hukuncin na baya ba. Walla zani waɗannan da ya ciya ne ha suke zai kemawa ayil fasha ayil fasha ta ita ce alfasha azina ita ce zinawin luwada ko luwadi min okay
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما
واللذان يأتيانها منكم فعظوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما inna Allah kana tawwabar rahima Allah ya ce wallazani waɗannan da ya atiyani da suke zai kemawa ya atiyani da suke zai kemata ai alfasha sai take alfasha azina ita ne zina awil liwada ko liwadi minkum daga cikin ku min rijal ne daga mazaje fa aduhuma to ku yi musu akuba ku yi musu akuba bi sabi ta hanyar zaki wa darbi da duka bin nihal da takalmi banza mar mutunci a farkon musulunci kenan kafin a a shafe wannan abin nan din da haddi fa in ta bayan sun tuba min min har daga gare ta wa aslaha suka gyara ayyukan su al'amal suka gyara ayyukan su fa'aridu anhu ma ku kai ku kauda kai daga gare su wala tu'zuhu ma ku sake cutar da su daga wannan lokacin inna allaha la lashi allah kana bai gushe ba tawwaba mai yawan karban tuba ne alaman ta bisa duk wanda ya tuba rahiman mai jin kai ne bihi ga duk wanda ya tuba din wa hadha mansukhun bil hadi wannan an an shafa wannan hukuncin da haddi an shafa wannan hukuncin da haddi in zina ne in mai wanda yayin ya taba aure a jefe a jefe shi har ya mutu bisa yanda nasi ya tabbatar da yake an shafe nassin baya cikin nassin da ake karantawa a shekhu wa shekhatu ko idza zana ya fajila fajlidu a'a farjumuhuma she tsoho ma'anar tsoho ana kawai wanda ya taba yin aure ko shekara shi goma sha takwas tsohuwa ma'anar tsohuwa ana wacce taba yin aure ko shekara ta goma sha shida to inda ta taba yin aure to jifa ne to su abin nan nassin ba a karanta shi amma hukuncin yana nan dama haka ka'idan nasku take a cikin abin da ya shafi alkur'ani to idan kuwa idan kuwa abin da ya shafi luwaɗi ne to ba a tunanin wanda ya yi ya taba aure ko bai taba aure ba ba a tunanin wannan babu ba da kuma shi wanda ya yi da wanda aka yin da shi dukkanin su kisa ne duk da yake malamai sun sassaɓa yanayin ya za a yi wajen kashe su amma kawai kisa ne ko kuma wanda ya nemi dabba ko wanda ya nemi dabba za a kashe shi ita ma dabba za a kashe ta to shi ne Allah shi kiyaye na a me za a yi da ita ai da shi da ita duk ɗaya ne dabbobi ne dukkanin su duk wanda ya misali wanda ya nemi afiya ai kaga kawai bin suru ne has a to abin da za ka gane rago zai nemi rago zai nemi afiya rago rago dai misali ai kaga rago ba ta nemi afiya ba bin suru ne yake iya ganin afiya ya sha'awarta to an hannun mutum ya iya yin sha'awa akuya to aibin suru ne shi ma sauraka wannan shi ne Allah ya kiyaye a ina muku ina muku zan nawa to ba karanta mu na inna ma التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما
إنما التوبة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إنما التوبة إذا كوي كربان توبة على الله عوجان الله التي كتب الله ودى الله يوجب تاتا على نفسه أكن سا على نفسه يوجب تقبولها كربتها أكن سا بفضله أما فتحن يفللسا dan shi Allah ba abin da ake wajabta mai ba a wajabta ma Allah wani abu a ce sai yayi to lil ladzina ya'maluna su'a ya tabbata ga wanda suka aikata mummunan aiki ne ayil ma'asiyata suka aikata sabo bi jahalati ta hanyar jahilci ai jahilina suna masu jahilta idza asaw rabbahum a yayin da suka saba mawa ubangijin su summa yatubuna min qaribin sannan kuma min zamanin qaribin sannan sai su tuba a zamani na kurkusa a zamani na kusa ba a tuba a lokacin da lokaci ya kure ma mutum ai kabala an yi gargaru ko an yi gargaru kafin an yi gargaru a sanya a zo da ransu a makogwaro tuba Allah na karba ne a lokacin da rai bai zo makogwaro ba duk lokacin da rai ya zo makogwaro muran mutum ya rika kaiwa yana komowa din nan duk waɗanda ke zaune tare da shi sun tabbatar da cewa lokaci kam lokaci kawai ake jira to a wannan lokacin tuba ba ta yin amfani ko ya tuba a wannan lokacin tuba shi ba za ta yi amfani ba sabanin yanda da ake dauka cewa wai akwai wasu shekaru da mutum yake kaiwa ya zama to ba za a karbi tuban shi ba ko da ana cewa ko shekara 70 ne ake ta kona ko shekara 100 mutum ya kai in dai bai zo gargara mutuwa ba ya tuba ko da daga shirka ne Allah zai karbi tuban shi yawa lokacin da ba a karban tuba lokacin da rai ya riga ya zo makogoro fa ulaika to waɗannan da ransu bai riga ya zo makogoro ba ya tubu Allahu alaihim Allah zai karbi tuban su yaqbalu taubatahum Allah zai karbi tuban su wa kana Allah Allah bai gushe ba aliman masani ne da khalqi da dukkan halittansa hakiman mai hikima fi sun'i cikin ayyukansa
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وليست التوبة توبة بتزمنتو للذين جوات نندا يعملون السيئات سكي تأيكة مونا أيوكا سكي تأيكة مونا أيوكا أي الذنوب معناه الذنوبين الذنوب شيء الذنوبين hatta har idza hadara ahadahumul maut har sai mutuwa ta halarto dayan su wa akaza ya hadu ma'ana ya shiga cikin nazi cikin fitar rai cikin gogayya fitar rai kala sai ce inda mushahadati ma huwa fi a yayin da ga halin da yake ciki inni tubtul anani na tuba yanzu nan Allah na tuba Allah na tuba Allah ba zai kalle shi ba a wannan halin fala yanfa'uhu zalika wannan ba zai amfane shi ba wala yuqbalu minhu ba za a karba daga gare shi ba sannan walallazina haka nan tuba bata tabbata ga waɗannan da ya mutu na suka riga suka mutu wa hum kuffaru suna kafirai ba kazalika haka nan man mata duk wanda ya mutu qabla taubati kafin tuba fa taubatuhu tubarsa ghairu maqbulatin ba karbabba bace ulaika waɗannan a asadna a adadna mun tattala musu lahum a gare su azaban azaba aliman mai radadi ai mu'liman mai sanya radadi a ciki wannan ga wanda ya mutu kafiri kenan ana tare wanda ko ya mutu yana musulmi ko da ya mutu akan zunubi din misali Allah ce ba zai karbi tubansa ba to wannan cewa da Allah ya ba zai karbi tuban shi ba ba ke nuna cewa ba zai shiga wuta ba Allah subhanahu wataala yana da akwai matakai matakai da Allah subhanahu wataala ke karban tubar masu tuba idan Allah bai karbi tubar shi a daidai lokacin fitar rai ba to akwai yiwuwar a tsananta mushi wajen fitar rai din tsanantawar wajen fitar rai sai zama to dalilin karɓar tuban shi ko kuma a'a Allah subhanahu wataala bai karbi tuban shi a wannan a wannan halin ba to akwai yiwuwar a tsananta mushi a kabari tsananta mai a kabari sai zama to dalilin karɓar tuban shi idan Allah bai karbi tuban shi a nan ba har aka tashi kiyama to zai iya yiwa ceton mai ceto ta amfane shi a wannan rana kila alqur'ani makaranta alqur'ani ne ko kuma azumi ko kuma wasu dai ibadu ko kuma masu ceto kamar annabi sallallahu alaihi wasallam manyan sahabbai manyan waliyai wannan nasoshi na shari'a sun tabbatar da duk Allah zai ba su ceto ceton farko ne matsayi na farko ne a lokacin da aka tashi a matakin farko din nan lokacin izal karim ko izal karimu ta halla bismi muntakini ko ta dalla bismi muntakini a lokacin da aka tashi alkiyama Allah subhanahu wataala ya tajalli da sunan shi na almuntakimu ba wannan lokacin ba ko annabi Ibrahim ba zai yi kusantar Allah ba a wannan halin shine zaka ji an ce an je wajen annabi wani ya ce ta kaina nake yi wa kullu nabiyyin ko wa kullu rasulun قال نفسي وأمتي يقول رسول الله أكرم به أين a lokacin kowa ta kan shake a wannan halin to shine ceto na farko shine inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai tsaya a maqamul mahmud to a wannan wannan ceton na farko to shine annabi kadai yake da izinin wannan ceton to bayan wannan Allah subhanahu wataala zai baiwa wasu ceto za a baiwa azumi za a bashi so qur'ani za a bashi ceto waliyai salihan bayan Allah duk dai haka za a ta baiwa bayi ceto to kila ya samu ceto a nan wajen idan bai samu ba to Allah subhanahu wata'ala zai iya sa shi a wuta bayan an sa shi a wuta an zama to an kone zunuban da ya aikata to sannan kuma daga bisani sai a fitar da shi a kai shi aljanna tun da dai ya mutu da imani ba zai tabbata a wuta ba wannan bisa tabbas duk mutumin da ya mutu da imani ya yadda da Allah ya yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai tabbata a wuta ba sai dai mu ganin ta ma ba ma san mi kamar yadda shoke ce a tirni minan nirani ma bi ya taqatul li ru'yatin niranin fajisni ya kad wahan ya rasulullah ka tsiratar da ni daga wuta ma bi ya taqatul li ru'yatin niranin ba ni da ikon ganin wutan nan ma ya rasulullah fadis miya kadwa hamdikina na da rauni ba zai iya daukan wannan jalala ba ya rasulullahi ka tsiratar da ni ya rasulullahi ka tsiratar da mu to wannan kenan ah ya ayyuhal ladina
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يعتين إلا أن يعتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا ولا تعضلوهن أن ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وآشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا ya ku bayi waɗanda kuka yi imani da Allah kuka yi imani da manzan Allah la yahillu lakum bai halatta a gare ku ba ma'ana haramun ne gare ku menene ga yanan zamu karanta sababun nuzuli hadhihi al-ayat dalilin saukan wannan ayar ma kana yaf'aluna fil jahiliyyati abinda suka kasance suna aikata a zamanin jahiliya kanu sun kasance idza mata ahadun idan wani ya rasu ja'a qaribuhu sai wani makusanci shi sai ya zo wa warisa zaujatahu sai gaji matar shi kamar yadda muka dai faɗa a karatu dukan mu na baya fakar kawai sai gaje ta kadai fa in sha in yaso tazawwaja hunna bila sadaqin sai aure matan ba tare da ya ba su sadaki ba wa in sha in yaso zawwaja hunna sai aurar da su ga wasu wa akaza sadaqa ya karbi sadakin ya kashe wa idza mata al-abu idan uba ya rasu ja al-waladu sai dan shi yazo fi makani abiyi a matsayin a matsayin baban shi wa ya tazawwaju sai ya sai ya aure bi zaujata abihi da matar baban shi wa illa an ba ka ba zawwajaha sai ya aurar da ita wa akazal mahara ya karbi sadaki fa qala ta'ala sai Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la yahilu lakum baya halatta a gare ku an tare sun nisa ku gaje mata ba ku gaji mata ba ku gaje mata ku gaji mata mata su mutu ku gaji dukiyarsu ko ku gaje mata su kansu ku gaji baya halatta shine zawatin nisa'i zatin mata ita kanta macen la tura su ba a gadon shi kar bisa dole mukurhina kuna masu tilasta musu ala zalika bisa wannan wala an ta'dhuluhunna hakanan baya halatta a gare ku ku hana su ma'ana tamna'u azawajakum ku hana matekunku ku hana mata yanku min nikahi gairikum ta auru waninku bi imsaki na ta hanyar ku rike su ku rike mace wala ragabata lakum wala ragabata lakum fihinna ba kwa sha'awan zama da ita amma ku rike ta dararar dan ku cutar da ita kawai ya zama to ta fita akan ka ba ka sha'awan zama da ita amma ka ki sakin ta ka barta a gida kana cutar da shi kana cutar da ita shi ma wannan baya halatta a lokacin da ka je baka da sha'awan zama da ita to sai ka sauwake mata ta je ta yi idda ta auri wani kawai litazabu wai kuna yin haka ne don ku tafi ya zama to kun samu kun sa kun karbi wani abu ibadi ma ataitu muhunna na daga sashin abinda kuka ba su min almahadi da sadaki wannan suna yi ne don idan matar ta gaji ta ji wuya ta ji bala'i sai ta kai misali sai ta kai ƙara wajen iyayenta ko kila iyayen su ce je ki kotu in aka je kotu sai ya zamanto sai a in aka aka kawo sai ta shi yana fi son matar shi ayi ayi ya ce yana son matar shi in aka kai aka kawo sai ya ce to ta bashi wani abu ko to ana yin haka mace tana iya baiwa mijinta wani abu ya sake to kamar yadda zamu karanta a nan gaba amma da sharadin ya zama ba cutar da ita yake yi ba ita ce kawai ba ta son zaman idan ya zama to ba cutar da ita yake yi ba to za ta iya fansar kanta daga gare shi ake ce ma hulmi amma idan ya zama to cutar da ita yake yi to ko da ta ba shi wannan abin ta kai kotu ta je ta yi karan shi a kotu a kafa shaidu in dai an kafa shaidu cewa da gaske cutar da shi cutar da ita yake yi a karba abin da ta ba shi a mayar mata da ta kuma a raba auren yau shi ne abin da yake akwai musulunci ya aje komai a mahallinsa to shi ne illa an yi atina sefa idan waɗannan matayen naku sun zo bi fahishatin da alfasha mu bayyanatin bayyananiya a fili zina kaman zina ya zama to kai tsaye ka san kawai ballagazancin ta take yi to wannan ka iya kuntatawa ta yadda za ta baka sadakin ka karbu da ita ta je ta ci gaba da sha'anin gabanta an gane to shine kaman abin da ya shafi zina au nushuzin ko kuma rashin kirki shine nushuz kawai duk wani abu da mace za ta zo da shi ya zama to ba a jin daɗin zama da ita rashin mutunci na yau daban na gobe daban na jibi daban a so wannan kam a iya yin hulɗi don ka karɓi wani abu ka sauwaƙe mata ta je ta auri wanda take so wanda take ganin za ta iya zama da shi lafiya a wa ashiruhunna ku yi mu'amala ku yi zamantakewa da matayenku bil ma'arufi da kyautatawa bil ijmali shine da kyautatawa fil qawli cikin zantuttuka kada ya zama to kai da ita kullum kamar yadda Hausa ke sa kamar annabi da kafiri dole shi annabi bai san kafiri ko ba ka ba to kamar yadda Hausa ke cewa kai zama to kai da matarka babu idan ka aka ce ga kanan ka to hankalin ta ya tashi ya zama to ta shiga damuwa ba shine mu'amala aure ba a ya zama to akwai kyakkyawan magana tsakaninka da ita wan nafaqati da kuma ciyarwa wal mabiti da wajen kwana man tazawwaja mar'atan duk wanda ya auri wata mace alaihi shurutun nikahi akwai sharuɗan aure fa akan shi wanda in an rasa ɗaya daga ciki to mata tana da haƙƙi ta kai gaba don araba su na farko waɗannan sharuɗan na farko an nafakatu ciyarwa wajibi ne kowane namiji ya ciyar da matar shi wannan dole ne tilas ne dole ne kowane namiji ya ciyar da matar shi na biyu wal kiswatu sannan sai tufatarwa dole ne kowane namiji ya tufatar da matar shi wasu kuna sannan sai wajen zama dole ne kowane namiji ya tana dama matar shi wajen zama wal jima'u sannan sai tarawa da ita mana mu'amalar aure dole ne wannan isa shi ma haƙƙi ne ga mace ga akan mijinta wa husnul ishrata da kyakkyawan mu'amala da kyakkyawan zamantakewa waɗannan sharuɗan dole ne kowane namiji ya kiyaye mu matar shi waɗannan sharuɗan man taraka wahida duk wanda ya bar ɗaya min hazihi al-khamsati daga waɗannan biyar din fal zawjatu ya tabbata ga matar an tudallika nafsaha ta saki kanta ba na ta nemi hul'i ta nemi ai mata hul'i wala shay alaiha kuma ba komai akan ta in an yi hul'in ma a da mata da abin da ta bayar in dai ya aka rasa wannan to ta nemi ta nemi alkali ya raba su kawai idan ya nace sai an bashi wani abu ko da an kafa wani abu a mayar ma da matar misali ya nace a gida aka bashi wani abu to a kai kotu bayan an kai kotu ta faɗi cewa babu ɗaya daga cikin wannan inda ta faɗi babu ɗaya daga cikin wannan biyar ɗin sai an da mata da abin da ta bada ana tare sauran waɗannan da haƙƙi ne a kanta haƙƙi ne a kan shi kai fa in karitu muhunna in kuka ki mata ya zama to kuna zama da su ba kyakkyawan mu'amala ba kyakkyawan magana ba kyakkyawan zama sai rashin kirki kullum fasbiru Allah ce ku yi haƙuri a haka ku yi haƙuri ku jure dan ne shi kanshi ibada ne wannan din mai zaman kanshi fa asa yana dabda an takarahu shay'an ku ki wani abu wa ya ji Allah fi khairan kasiran Allah ya sanya alkhairi mai yawa cikin wannan abin da kuka ki. Iza ta zawwada rajul imra'atan idan mutum ya auri mace wa makasa ma'aha ya zauna tare da ita wa ba da zalika kariha ha sai bayan nan sai zaman to ya kita saboda wasu miyagun halaye da inata to fal yasbir ya hakuri ala mu'ashiratiha a bisa ci gaba da mu'amalar zaman aure tare da ita fa inna zalika sabara dan wannan hakurin ya ji fihi khairan kasiran zai samu alkhairi mai yawa a cikin wannan aure wa huwa sawabullahi tabaraka wa ta'ala shine samun lada a wajen Allah mai yawa aw yarzuqahu Allah waladan salihan ko kuma a karkashin hakan kaga Allah ya azurta shi da wani da na gari saboda shi babban buri babban buri ga al'umma ga annabi ya zama to an haifa ƴaƴa na gari wanda annabi zai alfar- alfahari da su wannan shine saboda ka kila Allah ya azurta shi da samun wani da na gari karkashin wannan kuncin da matar take sa shi a ciki fadhalika khairun kathirun kaga shi ko da na gari gaskiya alkhairi ne mai yawa kana wahidun minas salihina wani ɗaya daga cikin mutanen kirki ya kasance ta zawwaja bimra'atu su'in ya auri wata mata ta banza ba ta da kirki matan nan fasallat tu'zihi sai ta zama to tana cutar da shi muddata hayatiha iyakar rayuwarta ba abin da take sai cutar da shi hatta mata haka waye gari wannan mata ta rasu falamma matat a lokacin da matan nan ta rasu kala sai mijin yace alhamdulillahi rabbil alamin kai bashi na gode ma Allah saboda zafin bala'i da yake kwakwada wa'azama sai kuma ya kudiri aniya a zuciyar shi ala annahu cewa shi muddata hayatihi iyakar rayuwarsa la ya tazawwaju nisa ba zai sake auren wata mata ba saboda irin bala'in da ya kwankwada daga wannan ce kai sannan musiba din da na rabu da ita dai baran hakura kawai shikenan ana nan falamma makasa ayyaman yayin da ya zauna wasu 'yan kwanaki ra'a fil manami kawai sai ya mafarki sai ya gani a cikin mafarki annahu fi masjidihi shi yana wajen da yake yin sallah masjid kawai inda kake yin sallah ai kira shi da masallaci wal malaikatu wal malaikatu yanziluna sai ga malaiku suna sassokowa waya murruna bihi suna wucewa ta wajen shi wa kullama marra bihi malakun duk lokacin da wani malaika ya wuce ba sai ce mai komai ba ya kula sai ya ji malaika na cewa haza huwal mamqutu ko kaga wannan shine mutumin nan da ya rasa albarka qala hadha huwa al-mamqutu to wannan shi ma yazo ce um ga mutumin nan da ya rasa albarka tana ta yi hadha huwa allazi kasara oh ga mutumin nan da ya tabe yayi asara hadha huwa allazi kasara ga kaga mutumin nan da ya tabe yayi asara haka mana kuke tauciya suna ce mai a a fa fa zai firgita walakin sai dai khafa an yas'alahum sai ji tsorai tambaye su wai me suke nufi ne fasaru sai suka zamanto ya taraddaduna haka za duk lokacin da zai kwanta sai su zuwa su ta maimaita mai wannan abin falam ya tamala kai bai dai iya mallakan kanshi ba an yi su'ali gaba da tambaya kala lahum sai ya ce musu manuwar kasur kai wai waye tababban nan ne kuna ta zuwa kuna wuce kuna tababbe tababbe kalu lahu sai suka ce mai anta kai ne tababban mana dalili sai suka ce mai kana yurfa'u laka ya kasance ana ɗaukaka lada a gare ka kullum ƙadaru amali a halin arzi gwargwadon ladar da mutanen da ke duniya ga baki ɗaya. Dalili, kulla yau mai kowace rana ake baka wannan ladar, wa kulla lailatin da kowane dare muddata ta zuwi jika bil mar'ati wata uzi ga gwargwadon zaman da kai da wannan matar tana cutar da kai. Kullum sai Allah ya baka ladan adadin mutanen da ke ƙasa saboda cutar wannan da matar ta ke maka. Wannan ma matar yayin da matar nan ta mutu kace alhamdulillahi in ka sa zalika wannan ladan sai ya yanke maka ka ku dole ce maka wanda kai asara sara sara laisa laka amadu sai zama to wannan ladan baka samun shi har sai kaza sai ya farka daga wannan barcin ai daga wannan fata zawaja salasan sai ya auro uku fil yawmi a ranan ato wa sara la tarahu ya zama to baka ganin shi illa wa inda hu salasan ko dai mata uku au arba'u ko hudu ko ta mutu zai ma zai shigo da wata saboda ya ci gaba da samun wannan falalan haza ma'ana to wannan shine ma'anan fa in karihitumuhunna idan kuka ki su ma'ana su mata eh fa asato yana dabda an takrahu shay'an ku ki wani abu wa yaj'al Allahu fihi khairan katira Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin shi ma yajiduhu ar-rajulu dukkan abin da mutum yake samu min al-izayati na daga cutarwa min rabbatil bait daga uwar tsakin shi ma'ana uwar gidan shi matar shi lahu fihi thawabun kathirun inda Allah yana da lada mai yawa a wajen Allah aw alkhairul kaseer ko kuma yana da alkhairi mai yawa a wajen Allah rubbama yarzuqu Allah waladan salihan akwai yiwuwar ma Allah ya azurta shi da wani da nagari gwargwadon wannan cutar wadda wannan matar take mai
wa in arat ثم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تعقبوا منه شيئا أتعقبونه بهتانا وإثما مبينا
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أنقذ نعم الله يتي وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج idan kun yi nufin canza wata mace da a matsayin wata mace in kun yi nufin za ku canza wata mace a matsayin wata mace wato shi musulunci addini ne mai mai sauƙaƙawa idan ka ɗauko ka ga dai ka jure ka jure ka gaba za ka iya ba sai ce ka saki kawai ka huta ko muna magana da wani yare ba zan faɗi yaran ba su yaran ba sa sabba hausawa 'ya'yansu to sai na ka tambayi masu yaran da dama ko ne na tambaya sai ce mun kai su hausa saki saki yanzu na ce tafi gidanku tafi gidanku wani daga ciki da ya gaya maka sai ce to wai ku so kuke dama kawai ya bata ta kashe shi kai ya sake ta kawai sai ya bata kawai ta kashe shi ai tunda Allah ya ce ai saki to ya san hikimar da ke cikin sakin ne akwai zaman da duk yadda kai kokarin yayi wallahi ba zai yiwu ba saboda al'amarin ya kai yanda ya kai saboda sai Allah ce to in kuna nufin canza wata mata a matsayin wata mata shine akhzaha badalaha rukon wata a matsayin wata bi an dallaktumuwa ta hanyar za ku saki wata wa ataitum ihdahunna kuma ya zama to kun baiwa ɗaya daga cikin su a zaujatu su waɗannan matan kintaran dukiya mai yawa shine malan kasiran dukiya mai yawa to idza azamta idan kai nufi ala tirakil mar'ati a bisa sakin mace wa qad adai a adaita ka ba ta kasiran abu mai yawa min al amwali da daga dukiya wal asafi da kayan daki to fala ta akuz minhu shay'a to kaka karbo na ba a wajenta kaka karbi komai la ta akuz shay'an min al mar'ati karka karbi komai daga hannun mace ba da talaki bayan ka sake ta a ta ku zo na hubu huta ne yanzu ku riki wani abu a hannunsu ta hanyar zalunci wa isman mubinan da zunubi bayyananne bayyanan bayyananne lima ta aku zuna hazal mala dan me za ku karbi wannan dukiyan wa kana al malu muqabila shay'in alhali wannan dukiyan kun bayar da shi ne dan daurantar wani abu dan bukatar aure kuka ba da wannan kuma an yi auren an zauna lokaci mai tsawo dan haka ba za ku karbi komai ba wa kaifa ta ku zunahu okay وكيف تعقبونه وقد أفضى بعضكم إلى بعد وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
نعم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكهوا ما نكه آباؤكم من النساء ولا تنكهوا ما نكه آباؤكم من النساء إلا ما قد اختلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا الله يقول كيف تأخذونه يا ذاك كرتوانا أبو بأي وجه توت فسكه وقد afda wa sala ba'dukum ila ba'din sashi ku ya ya sadu da sashi kun zama kaman abu ɗaya tsakanin kai da matarka kana al-ba'd ar-rajuli wani sashi na daga namiji wa sala ya sadu fa ila ba'd al-mar'ati zuwa ga wani sashi na mace bil jima'i ta hanyar tarawa ko al-muqarriri al-muqarriri bil jima'i al-muqarriri lil mahari da tarawa wannan da yake tabbatar da cewa dole a bada sadaki lamma kanat waqa'at minhu hadha al-mawqi'a yayin da ya zama to ita mace ta afku ga namiji irin wannan ma'afkan wa zalika sababuhu almalu to wannan dalilin fa shine ba da dukiya da akai kaifa ta'khuzuna hadha almala ya za ku karbi wannan dukiya min bad bayan nan kuma ku ce a baku wa akhazna kuma sirrika minkum daga gare ku wa akhazna sirrika minkum daga gare ku a ga waje aka makalla ga waje ga waje ga waje aka makalla ga waje aka makalla wa kazna kuma sun riga minkum daga gari nan ne ba ni sakan sun riga hadan alƙawari ghalizan mai tsanani alƙawarin shadidan mai tsanani wa huwa ma tarahu almar'atu shine abin da mace take gani min mahabbatir rajul na daga soyayyar namiji la ha gare ta fi zalikal waqti a wannan lokaci aw al ahad al ghaliza ko ko alqawrin nan da aka ce mai mai karfi ash-shartu alladhi shurida inda al-akadi wadannan sharuɗan guda biyar da aka sharɗanta su wajen daurin aure inda akadin nikahi wajen daurin aure yuqalu ana ta fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsani ko dai saki ta hanyar kyautatawa, ai ko dai rikewa ta hanyar kyautatawa, au tasrihun bi ihsan ko kuma saki ta hanyar kyautatawa. Haza shar'un wannan sharadi ne. La budda li zawji ba makawa ga ga miji, yar'a haza shar'a ya kiyaye wannan sharadi, yumsiku bi ma'rufin ya rike matar shi da kyautatawa, au yusarrihu bi ihsan ko ya sake ta da kyautatawa. A ka'ida musulunci har cewa ma kaɗan ba ta wani abu a lokacin sakin. Eh, kaɗan ba ta wani abu Hassan, Hassan ɗan Aliyu, radiyallahu anhu lokacin da aka kashe imamu ali ya zamanto yana da mata yana da mata sai ya zamanto an bashi halifanci da yake ya yi halifanci na wata shida ya yi halifanci na wata shida kafin ya sauka ya bar mu muawiya to da da ya shigo gida sai matar take ce mai ina taya kamar nan halifanci da aka baka kuma ai ka kuma ta kashe baban shi aka imamu ali aka bashi wannan halifanci to tana faɗin haka tana faɗin haka sai kina mun kina taya ni munna halifanci to na sake ki saki uku wannan ai munna kike yi kamar da kashi Ali ke Imam Ali kenan saboda na sake ki saki uku sannan sai baka dinari dubu sai take cewa mata'un qalilun min habibin mufaraki wannan dinari dubu ai dan abu ne kadan ga wannan masoyin da aka rabu da shi daga nan shi kuma ke cewa ba din saki uku ne mata wada na dawo da ita wannan na daga cikin hujjojin saki uku a cikin kalma ɗaya saki uku ne wannan kenan to saboda haka a wala takihu sai Allah ya shiga gaba da wani hani kar ku kuskura ku aure ma na kaha aba'ukum abinda iyayenku suka aura na daga masu ku babanka ya auri mata ya saki ko kuma ta ya, ya mutu ya batta to kaka aure ta sababin nuzuli hadhihi al-ayat dalilin saukar wannan ayar anna rajulan wani mutum ne mata sai rasu fa kama ibnuhu sai dan sai ya tsaya wa'ata ya zo wadalasa ya zauna jamba zaujatihi kusa da matar shi yiridu an yattakhiza ha zaujatan ba da abi yana son ya rike ta matsayin mata bayan baban shi ya zo to ke yanzu fa babacin da Allah bai ji dan shi to yanzu sai mu zo mu daidaita a zo ayi aure fa aka sa mata ce na rantse da Allah almar'at fa aka sa mata almar'at mata ta ce na rantse da Allah ta rantse anna zalika la yata'atta minha abadan to ni ba za a yi haka da ni ba har abada ba zai yiwu ba ba da makuntu ma abika bayan na kasance tare da babanka la yumkinu an akuna ma aka abadan ba zai taba yiwa an kasance tare da kai kuma na aure babanka kuma yanzu kai kawai ka zo ka ce aure ka wallahi ba zan aure ka ba fa qala al sai dan yace innahu la budda an yatazawwaja shi fa ba makawa dole sai ya aure ta kaharan bisa tilas bil wirasati ta hanyar gado ai gadon babana ne ke saboda na gaje ki bayan na gaje ki kuma na zan aure ki fata haka ma sai suka kai kara suka nemi hukunci ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wajen annabi fa nazalat sai wannan ayar ta sauka wala tankihu ma nakaha aba'ukum kakku aure abinda ainihin iyayenku suka aura minan nisa'i na daga mataye imra'atun duk matan da tazawwaja hal abu imra'atun tazawwaja hal abu duk matan da uba ya aure ta la yajuzu an yatazawwaja hal waladu baya halatta da ya aure ta illa sai dai lakin sai dai kawai makar salaf abin da ya riga ya wuce a baya min fi'ilukum na daga wannan aikin da kuka yi a baya Allah ya yafi ma ta gaddama abin da ya gabata qabla nuzulil ayati kafin saukar wannan ayan fa halalun halas ne ba komai wa ba'da nuzulil ayati bayan saukar ayan haruma zalika wannan ya haramta haruma hazan nikahu haruma hazan nikahu wannan auren ya halatta ya haramta wannan auren ya haramta innahu nikahahunna auren matayen iyaye kana fahisha san ya ga zaman to alfasha ne kabihan memuni ko ba kar zaman a an kar zaman wa makatan kuma sanadiya ne na akubar Allah sababan dalili ne li makatin Allah tabaraka wa ta'ala ga akubar Allah mai girma da daukaka wa huwa ashadul bugudi in ka dace makatu shine tsananin fushin Allah wa sa'a kai tir ya munana bi'isa ya munana sabilan hanya wannan hanyar ta munana a ce mutum ya auri matar baban shi na mu ƙara sadu da lokacin ya shiga bana so gobe ma sake zuwa da gani na
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات العك وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأم أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم لكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاء وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما الله يلسافا من وسماتا أي وطن دي حرمتا أتكسو أكوي حرمتي نهر أبدا cikin su akwai wanda aka haramta haramci na har abada ma'ana da za a baka daga kai sai ita a duniya ba za ka aure ta ba a ciki akwai kuma waɗanda yake haramcin na wani lokaci ne akwai dalilin da zai zo ta iya halatta gare ka yawa to ciki akwai su a ciki Allah subhanahu wataala ya ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku ummahatukum ku aure iyayenku mata mahaifiyarka haramun ne ka aure ta nasatil ayatu ayat ta nassanta ma'ana ta yi bayani alal nisa'i bisa mata yayi allati waɗannan da ya harumu alal rajuli yake haramta ga namiji ay ya tazawwaja wahidatan min hunna ya aure ɗaya daga cikin su haramun haram ne alal rajuli ga mutum an yanki ha ummahata am ummahatihi ya auri ainihin iyayen shi mata ummahu shine mahaifiyar shi wa umma ummihi da mahaifiyar mahaifiyar shi kakashi kenan wa ummi tilka da mahaifiyar kakashi wa ummi tilka da kakar kakar kakar shi ila a'laha zuwa saman saman sama sama ko an kai goma can sama da haramun ne wa banatukum haka nan haramun ne ku aure ƴaƴanku da kuka haifa shamulat banatul auladi wannan ya shafi ƴaƴan ƴaƴanka ƴaƴan ƴaƴanka ba ƴaƴanka kawai ba ƴaƴanka da ƴaƴan ƴaƴanka da ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴanka wa in safalna koda sun yi kasa can can can can can bintul rajuli yar mutum wa banatu auladihi da ƴaƴan ƴaƴayen shi wa banatu ulaika da ƴaƴayen waɗannan wa banatu ulaika da ƴaƴayen wannan ila akhir dari har ƙarshen zamani haramun ne ka aure su wa akhawatukum haka nan haramun ne ku auri ƴar uwar ƴaƴan uwanku yarka uwa ɗaya uba ɗaya shine min a yarka uwa ɗaya shine min jihatul abi yarka da kuke uba ɗaya haramun ne ka aure ta kanwarka da kuke uba ɗaya haramun ne ka aure ta awul ummi ko kuwa yarka da kuke uwa ɗaya ko kanwarka da kuke uwa ɗaya haramun ne ka aure ta ballantana kuma da kuke uwa ɗaya uba ɗaya kazalika kullum ra'atin kai haka nan dukkan wata mace bainakum wa bainaha ukhuwatun wadda kake da yan uwantaka da ita min jihatul abi ta wajen uba awil ummi ko ta wajen uwa babanka ya aure mamanta can kaga dai uba ɗaya kuke da shi idan ita to haramun ne ka auri wannan yar haramun ne ma ka auri yarta to wannan shi ah ina ne mije na akawatukum na wa ammatukum haka nan haramun ne ku auri yan uwan babanninku idan aka ce amma yar babanka ko kanwar babanka aka wato abaikum su ne ‘yan uwan iyayenku maza, wa ajdadikum ko kuma ‘yan uwan kakanninku, kakanka yana da kanwa to haram ne ka auri kanwar kakanka, koyar kakanka. Wa khalatu kuma haramun ne ka auri yar mahaifiyarka ko kanwar mahaifiyarka. Akhawatu ummahatikum su ne ‘yan uwan mahaifiyarka, wajaddatukum da kuma kakanninku, kakarka ta wajen uwa, yadda ko kanwata ita ma haramun ce ka aura. wa banatul akhi haramun ne ka aure yar dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya wa banatul ukhti haramun ne ka aure dan yar yar uwarka uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya wa yadkhulu fihinna ya shiga cikin waɗannan auladuhum ƴaƴayen har zuwa tashi alkiyama wa ummahatukum allati arda'anakum hakanan haramun ne ku aure iyayenku mata waɗanda suka shayar da ku in matar da ta shayar da kai haramun ne ka aure ta, haramun ne ka aure ‘yarta, ta saboda ‘ya'yanta ‘yan uwanka ne, wal lafi arza atin rajula, duk mutumin da mace ta shayar da shi, amma ƙablar kimalil haule ne amma fa ya zamo bai cika shekara biyu ba a duniya. Mu a mazabin malikiya a lokacin da nono ke iya ma yaro amfani a ciki, a lokacin da nono ke iya ma yaro amfani a ciki, to shine lokacin da bai halatta idan suka sha ya sha maman mace ya zamanto ta ya aure ta ba amma idan ya wuce shekara biyu misali ya kai shekara hudu ko shekara uku ma an yaye shi bai da wani amfanin nono kawai sai ta wata mata ta gangancin bashi mama ya sha in ya girman yana shawa ya aure ta kawai ba wani abu ko ya aure yarta duk ba wani abu kawai amma sabanin mazaban na na Aisha ita mazabin na na Aisha ko mutum ya girma ko mi girman ka idan idan Aisha tana idan kana bukatar zaka misali Aisha zaka karbi hadisi ko abin da ya kama da haka a wajenta to takan sa ƴar uwarta ta tatsa maka nonanta Asma'u bint Abi Bakr saboda ita Aisha ba ta wayuwa ba saboda in ka sha nonon ƴar uwarta to shikenan ta dauke kaman ɗaki na saboda ka shau ma ya taɓa yin amfani da wannan mazaba tana na Aisha a wata a cikin wasu kabiya da suka faru to akwai wannan mazaban amma a malikiya ne ga abin da yake ana tare na'am wa akhawatukum min ar-rada'ati haka nan ƴan uwanku na shan mama wa yulhaqu bi zalika bis sunnati al-banatu minhunna sunna ta riskar da ƴaƴan ƴan uwanku ba da kuka sha mama da su mana kai da wata yarinya kun sha mama wajen wata mata to ba za ka auri wannan yarinya ba in ta haifi ƴa ma ba za ka auri ƴa ba sunna ce ta tabbatar da wannan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ummahati nisa'ikum haramun ne ku auri mate a iyayen matekunku sirkarka haramun ne ka aure ta matar maman matarka kenan ko da misali ba ku tare da maman waraba ibukum waraba ibukum da haka nan agololun ba in shine yarinya da za a zo da ita gidanka bayan ka auri mamanta ba amma jam'u rabibati shine jam'in agola وهي بنت الزوجة تشي إرما ترك من غيره وبنت الزوجة من غيره إرما تدق ونوان نمجر أما فنان التي في حجوركم ونن دسكي سكين تاكونا كسو أقولوا لهم to anan akwai abin da malaman usul fiqh suke ce ma mafhumi to a wannan ayar wannan ayar ba ta da mafhumi ma'ana ne ake ce ma mafhumi nan da aka ce waɗanda suke cikin ɗakunan ku kaga kaman kenan waɗanda ba sa cikin ɗakunan ku za ku yi aura an gana abin da nake nufi ka auri mace tana da ya sai ta zo da ita ta girma a wajenka to haramun ne ka aure ta to amma a yanayin nasin ayar ta take nuna kamar a mafhumin ayar kaman idan ba a zo da ita ba an bata can wajen babanta ka iya aurata to ba ayar ba ta da mafhumi dalili da Allah ya ce wal fi hujurikum tarabbunaha wacce kuke rainanta sai ma shehu ya ce sifatun muwafaqatun lil galib wannan sifa ce kawai an zo da ita ne saboda abin da ya fi faruwa kenan mafi yawa agona sun fi girma a hannun iyayen iyayensu ma'ana wajen mijin mamansu to shine wannan ba ba ba ba mafhumi bane fala mafhuma laha ai ba ta da mafhumi al-galibu abin da yake mafi yawan faruwa annar rabibata ita agona ta kuna fil hijri tana kasancewa a ɗakin mijin mamanta ne ko ba haka ba walakin sai dai walau lam takun fil hijri to ko da ku ba ta ɗakin ita wannan maman nata ma'ana ba ta tare da kai har rabibatu haramun agolan ku haramun ne amma fa da sharadi min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna daga cikin daga matayanku wanda kuka kwanta da matayan an gane ku amma in kana rajulu idan mutum ya zama to akada ya kulla aure ala ummil mar'ati a bisa maman wata mata walam yadkhul biha bai kwanta da uwar ba fala junaha alaikum wannan babu laifi a gare ku ya juzu an yi tsallak al'umma wa yanki halbinta in kabilat kai ne ka auri mata ka aure ta an yi bazawara ce an yi biki an tare a ka shigo daki kana zaune kawai sai ga wata yarinya budurwa ta shigo sai ka ce mata wannan fa ai ya ta ce yake eh ni ko kin ga wallahi ba za ki dan dai ba dan wani abu ba kamar ma dai za ta ɗanfi dacewa da ni. Eh, me kan ɗaya kwarai kuwa. In ba wani abu da ya shiga tsakaninku da matar, in uwa ta yadda to ka sake ta sai ka aure ƴar. Kaga ai ma zai ko kuwa. In uwa ta yadda ita yadda shi kenan. Amma in an arga ga kwata da uwa to bai halarta ba. To shi ne ya juzu an yi ɗallikan umma ya halarta ya saki uwar wa yankiha wa yanki halbinta ya auri ƴar in kabilatin ta yadda. Wahala ilu wahala ilu abna'ikum haka nan haramun ne ku auri mace kun ƴaƴayenku amma fa allazina min aslabikum ƴaƴan tsatson ƴaƴan tsatson ku kana da ɗa ya mutu ya bar mata ba za ka aura ba ko kuma ya sake ta amma ɗan wanka wanka yana da ɗa ana tare kuwa sai ɗan wanka ya saki matar nan ka ne ko ku ɗaya ban ku ɗaya da yayan shi amma sai ya saki mata an kana so lallaba ka auro kawai za ka sha zaki ne a gari kawai amma dai halas ne a musulunci ko ba gaba sannan haramun ne wa an tajmu'u haka nan ku tara bainal ukhtayn tsakanin yan uwa guda biyu ka auriya ka auri kani lokaci eh kanwa lokaci daya to kun ga wannan haramcin ba na har abada bane idan yan uwar ta mutu zaka iya auren kanwa ko in yar ta ki zama akai akai ta zauna ta ki zama zaka iya sakin ta ka auri kanwa min nasabin ta hanyar nasaba ne aura da'in ko kuma ta hanyar shayarwa bin nikahi da aure illa lakin ma kar salam sai dai abin da ya wuce a baya ma saka daba abin da ya wuce fil jahiliyyati a lokacin jahiliya min al jam'i na tara bain al ukhtayn tsakanin yan uwa biyu fa zalika halalun wannan bisa abin da ya wuce halas ne ba komai inna Allah shi Allah kana bai gushe ba gafura mai yawan gafara ne ma salafa ga abin da ya wuce minkum gare ku qabla nahi kafin hani rahima mai jin kai ma ma haruma shay'an ko ma harrama Allah shay'an Allah bai haramta wani abu fil Qur'ani a cikin Al-Qur'ani kaddu da dai wastasna ya toge ma salafa abin da ya wuce ba illa fil illa fi mas'alatai ne sai a mas'aloli guda biyu inda ce wala tankihu ma naka aba uku min nisa'i kala sai ce illa ma gar salaf kar ku aure abin da iyayen ku maza suka aura maza na daga mata sai dai abin da ya wuce sannan kuma wa an tajma'u bainal ukhtayn haka nan ku tara tsakanin yan uwa guda biyu shi ma ce kala sai ce illa ma gar salaf sai abin da ya wuce والإلة دليل هكا في ذلك أتكن ونن أن هاتين المسألتين وأن مسألة قدابيو وقعتا سنفارو في بعض آباء النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أوسر دستين إيايان النبي نباية تن kakannin sa kenan wasu daga ciki waɗannan matsalolin guda biyu sun faru tunda sun faru ko Allah ya ce to ba komai tunda sun faru a cikin nasaba ka ya Rasulullah shugawa a kinanatu kinana ta zawwada bi zawjati abi ya taba aure da amatar baban shi Allah ce to ba komai wa min aba'in nabi sallallahu alaihi wasallam akwai cikin kakannin annabi shi ma man jama'a bainal ukhtayn wanda ya taba auren ya da kanwa Allah ce ba ba komai falau harumat da wannan ya haramta ولم يستثنى بأتوجي شبا ما بأتو با ولم يستث- يستثنى ما سلفا بأتوجي أبين دي يوشي با لمس هذا دا وانا يا شا يا يا شافا من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة النبي ولكن يا عند حيث يا عند أن النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول الجانب يند النبي إذا متو الله يكار جانب يشتو كون بغري ما تقدمت أبين دي قبل قبل نزول الآية كافي سكر آية حلال حلسني كوي لئلا يمس شيئا من ترك النبي صلى الله عليه وسلم دان كان وانا ابي شافي جانب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحكمه وان الحكمه في هذا الاستثناء هذه الحكمه في هذا الاستثناء وان الحكمه اتوجه waɗannan da aka ce ila maqan salam ila maqan salam haula'in nisa'i waɗannan matayen haruma nikahuhunna auren su ko hadi ne hikimatu fi hadal istisna'i wannan shine hikimar da Allah yake banda wanda ya wuce na daga matayen iyaye da kuma wanda ya haɗa iya da kanwa saboda wannan hikimar ne a janabin annabi haula inda sa waɗannan matayen da muka karanta din nan haruma ni kawo hunna su auren su ya haramta bai halarta ka aure su ba allahumma salli ala sayyidina muhammadin mun gama mun gama juz'i na farko saura biyar سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه نعم إيه آه الحمد لله منا ممالا بركة الزوام